إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwar mu a markas ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba tara ga watan sha'ban hijira shekara 444 wanda ya dace da ɗaya ga watan uku 2023 a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha uku cikin littar sufa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara haya zuwa harama kamar ana yi a gabanka a ƙarshen karatunmu na darasi sha biyu mun zo bayanin hadisin aisha radiyallahu anha wanda ruwayar da bukhari ya kawo muslim ya kawo na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha akhiri anni فإنه لا تزال تساويره تعرج لي في صلاتي ki kauda mun wannan labule naki domin hoton da yake jikin shi ko zanen da yake jikin shi yana bujuro mini a cikin sallah tunan ƙasa lamba biyu imam bukhari sai ke cewa bayan ya ce masu kawo ruwayar akwai imam bukhari akwai muslim da abu awana sai ke cewa walam ya amuru sallallahu alaihi wasallam bi nazar tasawir wa hatakiha wa katafa bi tanhiyatiha li'annaha wallahu a'lam lam takun min dawat al-arwah بدليل حتكه صلى الله عليه وسلم غيرها من التصاوير كما في عدة روايات في صحيحين ومن شاء التوسل في هذا فليرجع فتح الباري da gayatul maram nan abin da yake bayani a nan manzo kun ta yi kauda mini shi yace bai umarce ta ba bi nazar tasawir ta cire gaba daya ko hatakiya a ciccara bai ce ba a cire gaba daya kun bai ce ba a ciccara wa katafa bi tanhiyatiha sai wadatu da kun hadan kauda mai shi kenan daga gaban shi a ja amma ja shi baya ya wuta daga gaban inda yake kallo sai na albani rahimahullah sai ka ce li annaha iyani ita wannan sura da take bujuro mishi albani ce iya tsammani Allah shi ne mashi sani kenan tsammanin cewa wannan sura lam takun min zawatul arwah kenan sura ce amma ba abu mai rai ba na asan asalin sura daman ba a hana ba ka suranta wani abu marar rai ice ko wani abu shi yasa ce kenan a nan iyaka irin wannan sura ce ta abu wanda yake ba shi da rai ce ya haka dalilin sallallahu alaihi wasallam hatakihi gairuwa gairaha ya keta wasu surori banda wannan ta aisha mina tasawir akwai lokacin da ya citar wasu kamar da yadda cikin hadisai da dama cikin sayar bukhari da musulmi na yawan almuhim maganar hoto iya cikin abin da a wannan zamanin kwarai ya zamanto kamar wani jiki ma wanda kuma malamai wasu malamai suna ga asali magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta magana sura da la'anta masu sura da cewa za a musu umarni gobe kiyama su busa wa wannan sura rai da cewa masu koyon Allah subhanahu wata'ala har sai da dama dai wanda suke magana akan sura sai wasu malamai da dama sai suka tafi akan cewa sura kowace da wadda za a yi da fotografiya za a ɗauka da wadda zanawa za a yi da hannu ko a sassaka wurin sura-sura ce ko ce haramci daga cikin masu wannan magana akwai irinsu albani irinsu gimbaz sun yi wannan magana duk da wasu na kawo usman usman ne da magana biyu kan masala to wannan masala ɗaukar shi a sura gaba daya akwai bambanci kamar su ina ga su kamar muhammad hassan haka usman a wata fatawa da yi duk da wasu na ikarin bai yi ba kuma alhari suna da ra'ayin wanta ra'ayin rinjaye da ra'ayin ba a yi gaba daya sai suke nema su ture cewa usman bai hudu ba ni kuma bayan rubutun shi na ga sautin sura bidiyo ke shiga wannan magana mai ce da hudu bashir ne ya hudu ya daga ce ko ya dawo da kanta amma isimin tabbas sun ya fatawa shi bayanin da irin mamar hassan haka wanda ya karanta fiƙi suna da sai sabin suna kawo bambanta sura ta fotografiya da waccan wadda allah yake magana ko kuran allah ne yake magana Allah ya shi da masu kwaikwayon shi sun kawo cewa a yanzu ai wani abu ne wani ilimi ne ya zo wanda ɗan da ba shi da shi ya ce misali a a dama za ka tsaya bakin mudubi ai surarka tana tana nan sura ce kuma ba kai ba ne ko ka tsaya bakin ruwa surarka ce za a gani ba kai ba ne ire wannan suka kawo cewa tun da ba kwaikwayon Allah kenan ba a gama wannan sura wadda aka kwaikwayi Allah wadda Allah yake fushi da ita da surar da wani abu ne na ilimi ya zo rike ta wannan su ma da dama cikin malamai masu ganin haka ɗan wa'ala muhim nan mas'alar duka tana maganar guje ma barin hanya ko karrama wannan surori da ake magana wanda hatta albani rahimahullah wanda iyakan shi ne san abu su irin su ba suna da irin wannan fatawa shi usaimin abin da yake cewa fatawa da nabi yayi sato sura yace ya yarda wannan sura fotografiya in wanda aka dokance babu wani montage wanda za a gyara ko hancin ko bakin a wani wani abu da man adam zai in dai ta Allah ce a wannan fatawa ta yi shi bai galayin ta ba yace amma dan za a yi wani aiki na montage a daidaita hannun kuka ko baki a gyara maka za shi ma yakan wancan fatawa albani rahimahullah wanda shi kan wannan fatawa ta sa samun da wuya ka ga wani bidiyo kin shi ko ma sura tashi tana da wahala masu bin ba za ka samu sura da yawa tasu ko bidiyo ma tasu wanda duk da sana kan cewa albani rahimahullah wata fakiyo da ya da sai shi a ganin shi ya ce ya yarda Allah ya harta malamai to ya yarda wai ana iya gwado surar shi a tele amma an direct shi ya ka ce ana iya yi an direct amma ka aje wannan bidiyo gir haka ya ce wanda wannan abin ya kawo jinkirin lokacin da hanyoyin sadarwa suke yada ɓannarsu sauransu cikin almajiran shi ya kawo su da baibayi wajen shiga talabijin ko hanyoyin jaridu na yadda da su abin da san da'awa to wannan abin sai suka ce shek wannan maganawa kai in ka hana musa alkhairi to shari za a a yanzu zamani yanzu a ce san ba za a yi bidiyo ba za a tele ba suka ce akwai matsala ta dawa kan wannan shi dai daga baya asali ya ga darura ta da'awa kuma ce zamani ne ba ɗin namun ba da zamani zamanin gudu ce haka yanzu shi ne aka ce wannan ali hassan alhalabi shi ne farkon shi almajan shi wanda fara shiga tarbi da fara shirye-shirye na abin wa'azi wannan dalilin wancan fatawa ta sa da suka ja da baya yan wa almuhim maganar hoto a gaskiyar magana iya saɓanin gaske sai dai bale maganar bidiyo shi motsi ma mutum mutum yayi yan wanzu nawa kowa kusan bangaren da'awa irin da tasirin da'awa yake ta ɓangar bidiyo ko yin ibadar gashi na iri iri wanda hatta shi arba da kanshi karshe wanda ya gana da ya kwanaki an yada bidiyo ke shi ne ko ya sallah bidiyo ce ba hoto bane ma ka shi ka shi kenan gaga karshen ya yi bidiyo ya tsuwa ya yi bidiyo ma bayan ta tsuwa ma iya ko sun fasal da aikace a yanzu gaskiya iya da wahala kauce masa sura ko bidiyo sai dai kurin alakul hal mutum kai kan ba abun kai ya girmama abun da za a kana rataya sauransu nan kwanaki cikin yan uwa wani yamma magana akwai shi ma zan abubuwa na kasuwa za ga sura ta mace amma babu kai wasu ma da kai kamar kamata magana shi mas'ala kowa ya yarda wanda za a sassaka ko a suranta haka ko da hannu duk wannan magana bata da abu cewa haramun da ake saɓani wanda wani wanda yake fotografiya ɗoka za a kamce za a yi da sura na allah yan takdi yadda yake wannan shi ne ake saɓani a yi koka wannan shi ne amma wanda mana a sassaka ko a yi da san wannan duk matsala tana ciki hatta da san malamai sun kawo idan mas'ala ce ta karantarwa misali ilimin likita iya buƙatar sanin siffa jikin ɗan adam damar da alaƙa wani ilimi karantarwa mamma suna gaba wani laifi ko saɓani kan halittar shi akan hanya ta ilimi ta sanin wani abu a cikin wata halitta ko mutum ko dabba mas'ala ta ɗaya fufe ko sura ta jiki akwai ruwaya wanda imam ahmad haka abu dawud haka tirmizi dai haka da take bayan bambancin sura mai kai ko mara kai idan aka cire kai to nan ma kowancan na sassaka illa wannan ta gushi a wannan ruwaya da imam ahmad ya kawo haka abu da haka tirmizi mai yawa kan wata rana maza na ke cewa a tani jibiri faƙalali a taitukal bariha ya ce mai zuci ce mini jiya cikin daren jiya na zo maka falam ya mana'uni an adakul illa an yi kuni filibai timsal ya ce a babu timsal ya ce na zo maka jiya da dare ba abin da ya hana in shigo wajenka sai dan akan ƙohaka akwai gunki akwai sura abu dai wanda ce mai inuwa abu na biyu wa kana filibatin ƙiram sitir fi tasawir kuma akwai wani labule wanda yake da shi ma da hoton wasu gumaka a jikin shi kuma ce wakana filibet kalbin kuma da kare a cikin ɗaki wannan abin uku suka hana in shigo wajenka a cikin ruwa da ika tabbatatta maza ya ce jibire mulaku ba ma ba su shiga gidan da yake da kare akwai daban ba su shiga gidan da yake da sura to wannan iya daga cikin kenan sura wannan abin shi ya hana in shiga wajenka wannan ruwa ya sai ya mana kashi bin shi ikita manzan salama ya ce fa'amma sura famur bi ra'asa sura wa lukuta ya ce ita sura timsalikin ka sa a cire famur bi ra'asa timsal lukuta ka sa shi sura kin bi inuwa a cire kan shi ke na kuri cemshi a cire kan kuri cemshi ya ce faisuru ka kai ta shajara sai zama kamar ice tunda babu kai an taɓa tun ba kai tunda ba mutum bane ba bangaren sura ya ce a cire kan kamar ice ya ce wa murfi sitir cikin falukata a sa ya ci labulan mai hotuna a cire shi farij alminu usadatai ne fayin ba su bilbe fatuta an ya ce shi labulan ka ciccira shi a yi hulu a yi matashin kai a rika ta da kai da su a cikin daki to umar bulkar falukhraj kuma karan kasa a hudda shi nan ne ne ne kaga anan annabi kiran annabi kaga anan ya raba rigima cewa sura an aka cire kai shikenan sabatar ruwa ya tabbatatta cikin filjani haka imam bai da ruwa kuma ta hatta alban inganta da ruwa yake cewa asurat ar-ra's fa iza qati'a ras fala sura ruwa ta inganta kan haka ya ce abin da ake kira sura idan da aka hana magana kanta ya ce mai kai kan shi ne sura an ba kai ba magana wacce sura kenan hani da aka yi kenan irin masu sawa wani akanti inda za su cire kan ka kenan an gusar da waccan magana ta haramcin sura don ba a mutum ba kai ta wannan ruwaya ha kenan akwai ragi rangoman hudda kai ko da an yi sura aka cire kai shi kenan ƙarƙashin wannan sai mun da Allah haka bin baz suke fatawar cewa wanda surar da aka zana a cikin katanga ko labule ko hoto misali wanda yake desen ne a cikin wani abu ita ba ta za a cire ya zamata suka ce duk abin da za ka yi ka gusar da alama ta mutum ko ka hudu idanuwa ko ka wani bakin ka hudu bakin ko ka sana maka goge dai abin da yake an gani babu alama mutum a wurin kenan ka goge shi da ba shi ba shi da kan kenan duk abin za ka yi ka bata huska in aka bata huskar kenan suka ce anan shi ma ba laifi haka usaimin haka bin baz suka yi wannan fatawa kan irin wannan abin wanda yake ba shi da inuwa a bata fuska a bata alama ta mutum kenan duk abin daga kai ne na mace a sura kan shi ne babu sura cin babu kai babu sura wannan su ne abin da wannan magabata suka yi magana kan irin wa'annan ababe na sura illa kulmi magana cewa kayan zo na magana da ya ce su alusa da taim shi ne ayi sa kamun sai ta sabi cikin fiƙe suna na shi yake kawo matsalar rangwami a kan abu in ba inuwa bace ba ya ce diba ai a nan akwai timsal tamasil ne amma bai ci abu daga ɗaki ba ya ce ke na kaga anan girmama shi ne ba a so don anan ta yi a yi matashin kai a cikin ɗakin har anan ba girmama an maza kwanta a kan shi ya ce wannan ya kaca kenan abinda ake gudun girmamawa ce sun za a taka da ƙawa ko a taka abu kenan da akwai sura ba guzar da ita ba amma ya ce ta ta garza mata maimakon ya ce a cire kai da yi akan labule sai ce ita a yi matasan kai da ita a rika kunci a sama a rika taka ce wanda shi ne dalilansu illa mace kullum mutum nuna sabanin kaka shiga shi lahiya amma kaka yi zahi ga wanda ya samu kawacin madogara ya zama duk ka samu matsala wani ganin karuta mutum akan wancan abu gaskiya Allah kuma zai ga abu kwarema kan sura akan da masu yake kama kai ka zama dan komai ga maka akan akan hoto kuran kuma sun nake ne Allah ga warta mana kuran yanzu dai anan shine bayanin albani a wannan wurin ta maganar hoton wancan na labarin Aisha sura ce ba mire ba haka ya tsammani wal Allah shine mai sani sai ce wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa la salata bi hadrati at'am la salata بهذا الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان باب صلى a gaban abinci haka babu sallah kana matsan-matsan azamta biyu ma'ana babu sallah an ka abinci daman miyanka na kadawa ko daman da yunwa don me a nan ruhin wana tsoron Allah shi ne ruhi a sallah a samu khushu'i a sallah ba san kana sallah kana tunan abu daban a waje shi zaki kawo nan hadisan a cikin ko a cikin gaza ana kasa kan wurin kaskantar da kai khushu'i a cikin sallah ana neman zuciyar da ta ba komai kun sai Allah inda ka zo bauta to ka zo sallah abincin kana buƙatar ci an ko ka algaye ka ko ka zade wani abu ne daban tunanin mun ga san mai abinci ne bar abinci wannan gudun wannan tunani na abinci shi yasa aka ce babu sallah a gaban abinci kinami idza qaddama al-asha wala sha ce faqaddama al-asha ala salah an aka ka abinci ga sallah a fara cin abinci kayan ayi sallah nan sai ka ce ka mutane ake da ra'ayi to to yasa kenan sallah ta abinci abinci ya sallah kenan haka ne wani tarin tambayi kenan abinci ya sallah kenan daraja tabbaka tunani ba ka bane ba ba sallar a sallar ce ake ba kima don a ba da hankali ita kaɗai a yi kauna bai ja ka sallar ce ake karewa aka ce ba sallar aka abinci a ci abincin hankali ya kwanta a cika sallar a nitse kuma kowa san babu an babu abincin sallar ta yi ma ha kai mutum ne ba cikin yadda wani abu kenan wannan magana ta abinci kenan to nan malamukan shiga babu sallar gaba da aka abinci ko kwane ne ko wannan bayani ne shi ana ce babu sallah ala kullu halin da an san babu nutsuwa kun ala kullu hal nan suna kawo maganar cewa inda ya zamanto ai asalin maganar wannan kaskantar da kai kan hankalin gaje can amma ce idan abincin ba sha maka bai iyawa kana dama an yi maka ci bayan abin sha maka bai ji hankalinka ba babu hani akwai ruwa ya biyu bukhari kuma akwai musulmi wata inganta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda ya je yin sallah daya cikin dan sahabbai kaga anan da annabi ya je da yan guwa an zo abinci aka kawo aka ci abinci ta kone ce ina wurin sallah je sallah kuma akwai ruwa ita mata inganta bukhari kuma sun ya kata da ya zo wani gida irin wannan sallah ce je a gidan da ya zo he da aka ci he da aka je an ci ina ci da shi kuma ta ga abincin ta ba za mu sallah ina ka sallah gidanka he da mutane je sallah tukun ya dawo aka ci abinci kaga wannan ka take manzo kenan manzo Allah ko ne yayi ace kenan abinda manuwar magana kenan inda ake gudun kana sallah kana tunanin abu daban shine aka ce ba sallah a wannan amma da abin abin da manzo kuma aikace manzo shi magana kuma gaji aikace ya zo ya ce abadan wurin sallah da farko kuma ga abincin ya zo aka je aka sallar ko da ta abinci haka nan kanka ce sallar ta bace gaba daya idan mutane mutane akwai gurin su tuya ko su ga magana guda suka neman gunci gaba daya sake muhimmancin tafsirin ta magabata ko fikin salafus sali kan mas'ala haka suka yi bayani kenan ba cewa ba a kowane hali ne inda ake gudun gudun rabo da hankali biyu shine abinda aka yi magana babu sallah da ta dace ba bai kamata babu sallah gaba daya kun a bar shi ne haka ya bada tsoro kun babu sallah kun haka ce abinci iyalin can wata ruwa ta kawo an haka ga sallah ga abinci a gabatar da abincin kayan sallah don duk gamin huwa wacce ta ce to a yi magana biyu ce bibadar ta ta'am babu sallah a gaban abinci wala huwa yudafi'u al-akhbathan haka babu sallah a lokacin da abu guda biyu kazama ta biyu ke kaɗauwa kana misali wutsari iyacinka ko iska kana matsa-matsan iska ko wutsari iya kana matsa matsa wutsari su ba ci anan babu sallah wannan hali to ita ma nan babu sallah kana matsa wutsari babu sallah kana matsa iska shi malmai ke cewa tun da manuwar magana nutsuwa ce degiran matsayin sallah ka matsayin nutsuwa ka idan wannan matsa matsayi zai hana ka cika rukuni kada tsoron ka ƙara duka da kyauta hoto ka ta kuma daga kenan dan ka san an ka duka da yawa za ta fito kaga anan ka ka ka ka cike rukuni dan ka ta fito kaga anan an san babu sallah ko kuwa duk abin an san da ne musu da yawa amma ce idan wannan akwai daga mutum wani lokacin mutum iya isa cikin jin mutsari ko iska kana kana jin sa amma ba su dame ka ba kai wani ma kai ba amma kana jin ta kenan matsewar inda ake neman gudu ta fito ta hana kan nutsuwa shi ne magana dan kana jin ta kurin kadai ba ta hana ko ba ta babu sallah da yawa mutum ya isa cikin iskar ko ya ji mutsarin amma bai da he ma ko ba sallah yake ba yake ba bai ba amma ya ji shi cikin shi iya bukata yi amma bai nutsin shi ba kenan wanda ya mutu sai a ce da fi uhu ke iya neman mutu amma ta iya ta yi da fi uhu bai ce ko idusa ba a iya neman kadu wutsari iya su hutu kana matsewa iska ta so ta hutu kana matsewa an ce babu sallah a hannu an ce da kai sallah kana matsa matse gwanda ka sake ta ta hutu ka je ka kunta yaron lasaruwa ya yi malahiya shi ne kuna magana sai adadiyatul istiftar za mu shiga addu'o'i da ake yi na shiga sallah bayan mun ji an yi fuskanci an yi arwallah an fuskanci alƙibla an yi niyya an yi kabbara Allahu akbar an shiga sallah tunzu kahin fara karatun sallah akwai wasu addu'o'i da suka zo ana musu addu'a da istifta ne ta ma'ada iya istifta kina addu'o'i da dama zaka maka addu'a da ake yi ta mabudin sallah bayan ka kabbara ta harama kahin ka fara karatu wannan wata sunna ce tabbatatta lalle wanda karanta littafi na malikiya ya ga maganin malamai hamas ce makaruhi ce amma wai wani makaruhin a wajen malamin mai littafin ne ba wajen imam malik ba ko littafin malikiya ne shi ba malikin shi ne ce makaruhi ce mawajin imam malik mustahabi ce wanda ya karanci jihar da kilin sharin muktasar ali zai ga bayanai sun kashi mace makaruhi ce ya ce amma a wajen malik mustahabi ce wannan malamin ne yake kan wannan fiƙihun ta karhantawa a malik ta yi ma mustahabi kuma iyayinta malik iyayi kuma ya ce ma ya kamata ma a yi ta malaka ce ka karanta a fiƙin malikiya an ce makaruci ba malaki ba ya karanta wani malami ne ya karanta magana ke to yanzu sai ke cewa su makana sallallahu alaihi wasallam ya staftihu da ƙira'ata bi adadiyatin kathiratun mutanawi'a kuma na sallallahu alaihi wasallam yana buɗe karatun sallar shi da addu'o'i da yawa kuma daban-daban nau'i daban-daban ai wannan ai wannan ba a rindu guda bace ya hamdulillah ta'ala fiha wa mujiduhu wa yuthni alai yana gode ma Allah yana girmama Allah yana yaban Allah wa qad amara bidhalika musu salata kuma yana umarnin wannan da mun sallah cikin adam da rikikowa mai sallah ya gaya mai yin wannan addu'a faƙala lahum ya ce mishi la ta ci musalatu li ahadin minan nas hatta yi kabda wa ya hamdullah jalla wa azu wa yi fini alai wa ya ƙara'u bi ma tasirin min ƙura'an ya ce sallar mutum guda ba ta cika kowa ya cikin mutane sallaka ba ta cika sai ka yi kabbara ka gode ma Allah ka yabi Allah tukon ka karanta abin da ya maka sauki na alkur'ani wannan maganar yaban bayan kabbara kenan za a gode ma Allah a yabi Allah su ne addu'in da ake cikin da istifta za mu ji su a gaba insha Allah tukon a yi karatun alkur'ani yanzu ya kama ka je gashi ƙasa kaji ba kaga daidai kama ka abu dawo da hakim da ingantawa da yaushe sai ce wa kane karau taratan bihada wa taratan bihada wannan addu'o'i daban-daban na bude sallah annan sallar sallam yakan karanta wani lokaci ya karanta wannan wani lokaci ya karanta waccan kenan yana sauya abun yana cancanzawa ya yi wannan ya yi wannan fakana ya kudu cikin abin da dama ce zai kama su da dama ba ɗaya zai kama ka ba kenan wannan wanda ka zaɓa a cikin shi kenan ko zama ka rika kan komawa kai wannan wata ran kai wacce yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ghsilni min khataaya بالماء والثلج والبرد وكان يقول في الفرد yana cewa Allah ya Allah shin Allahumma mana Allahumma kin kamata ya Allah ba'id baini wa baina khataaya Allah ka nisan tsakanina da kurakuraina kama ba'atta baina al-mashriqi wal maghrib kamar da ka sa ka nisanta tsakanin mahudar rana da mahaɗata kamar ta gabas da yamma kenan Allahumma ya Allah naqini min khataaya Allah ka tsarkake ni daga kurakurai na kama yunqa thawbul abayd min danas kamar yadda ake tsarkake tuwa fara in ta dauda a wanke ta koma fara fas din ta dauda amma ta sha wanke ta koma fara fas ni ma Allah kama haka kan kurakure na Allahumma kasilni min khataaya Allah ka wanke ni daga kurakurai na bil ma'i was salji wal bard nan nau'in duk hanyoyin tsarkakewa ce da ruwa da kankara da raba as-salj kankara ne al bard raba wanda san gona inda mana ta nisa ba a yi ba ruwa za ka ji amma ka iske duk ruwa sai an ka ji ruwa ruwa yana taba ka an kaba cikin kara ka ji ruwa duka jiki kun ba a yi ruwa ba kwana biyu ma ya wanda da manan ta yi nisa da malka kuma shi ake da malka ake da malka da malka wai raba ake kiran da tushe ruwan ake kiran raba wai lokacin malka ake cewa malka ko kenan wannan ruwan kan raba kenan wannan to kenan wannan hanyoyi kamar kama a ce neman ta kowace hanya Allah za ka ce ka da kurakuranka wannan shi ne wata ran abu furera ta danu iya ta danu sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sukutuka bayna takbir wal qira'a mata ta kula ya rasulullah idan na mika sallah ina ji kana wata shuru a tsakanin kabbaraka da karatu kana wani shuru sai mu kike cewa kenan annabi annabi ya kana me kenan kan kai kenan a farilla ba farilla bane kaji a farilla ce kenan ya ta ina yin kana wani shuru bayan ka Allahu akbar ka yan ka fara karatun sallah sai ga ya me ga abinda nake cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib Allahumma naqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد yace wa kana yaquluhu fil farad iya fadin wannan a sallah ta farad ana ruwa bukhari ka muslimi kun ga wannan nau'i da kuwa mana ko na sallah bude sallah sai ga wata doguwa sai ce zai kama nau'i na biyu ko cikin addu'o'i da dama zai ce zai kama su daban-daban sai yanzu wannan ita kuma wajahatu wajahi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wama ana min al mushriki inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يسلف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من عليك أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك kamar da nake ji hankali yan uwa mai littayi kun wannan bai wasari ko kina mutum ya kai shuraren abin da ake dan karanta ba daidai ba eh ba wasari anan kana juyawa ma'ana ta canza ai hankali zan maimaita ta wajjahatu wajhi lilladhi fatara samawati wal arda hanifan muslima وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين كتب رب العالمين رب العالمين لله يجي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ma'anar magana ka fuskanci alƙibla kayi Allahu akbar abinda kake faɗa wajjahatu wajhi na huskantar da huskata lillazi fatara samawati wal ard dan wanda ya ƙagi halittar samai da kasai bambancin halaka da fatara nan kirin bai gan model ba shi hore babu inda aka yi su shi ya ƙagi shi kiryan kayan shi ko in fantan kayan shi wanda ya ƙagi halittar samai da kasai hanifan kuma na bar duk wani abu da ke nufa wani Allah musulmin ina mai musulmi ina mai kuya zuwa ga Allah kadai wa ma ana minal mushriki ni ba na daga cikin masu gama Allah da wani inna salati lalle sallata da nake yi wa nusuki da yanka da nake yi wa mahaya duka ma rayuwa ta gaba daya kira ka cikin rayuwa ta wa mamati da abin da nake ma bayan mutuwa ta dukansu lillahi rabbil alamin na yi dan Allah ubangijin halittu gaba daya la sharika lahu kuma Allah ba shi da abokin tarayya wa bidhalik da haka ne umirtu aka mun umarni kan wani aqida kuma wa ana awwalul muslimin ina daga cikin masu gaugawar mai kauya akan waɗannan umarni na Allah umarni na Allah nan zamu ga lamba ɗaya da albani rahimullah sai ke cewa haka za fi a kasar ruwayat haka ya zo wa ana awwalul musulmin cikin da ya mafi yawan ruwayoyi wani addu'a haka ya zo wa ana awwalul musulmin wa fi ba'adiha wa ana minal musulmin a wannan wurin wata ruwaya aka kawo wa ana minal musulmin ba ci ba awwalul musulmin ba bambancin kenan akwai wani wuri awon musulmi wuri minar musulmi wa zahir zahirin magana mai ya kawo haka ya ce min tasarrufi ba'adu ruwa ya daga cikin cancanza daga cikin masu karuwa ne wani ba kuskure ce na ruwa ya shi inganci a daga cikin masu karuwa ne wani gama wani kawo gama wani kawo wa karja ma yadullu ala dhalik kuma ruwayoyi sun zo suke tabbatar da kowanne kin yace dan haka fa'alar musalli mai sallah yana da dama an ya ƙulu wa ana awwalin musulmi ni ne harkon masu mai wuya wala haraja alaifi talik babu laifi ko ɗaya mai ka babu laifi ya ce khilafa ne ma yanzu umu ba'ad akwai wasu masu kawo bayani ko ra'ayi a wurin tawahuman minu a masu cewa ba a cewa wa ana awalin musulmi suke neman suka ruwayar su a zatansu wahama ne abin ba shi ba kamata kodin a zatansu da suke kuma da ba daidai ba annan ma'ana an ka ce wa ana wani musulmi kenan ma'anar shi inni awwalu shakhsin attasil bi zalika ba'da an kan nasu bi ma'azal anu kenan kaman kai ne ba wani musulmi kai ne hukumar su a duniya kenan ya kuma akwai annaba akwai ya zaka ce wa ana musulmi na wannan ra'ayin zai kawo fasale ya ce bai wa ce wa ana awwalu musulmi na kenan kai ne hukumar su a duniya ga annabuwa ga wane ne ya ce haka mai wannan magana wannan zaton da yake yi shi sa yake inkarin wa ana wani musulmi dalbani ka cewa ya ce wallai saka zalika magana ba haka ba ce ya ce ban ma'ana magana bayanul musara'ati fimtisali lima umar bihi wannan ma'ana magana wani wani musulmi na ba ta cewa kai ka kawo musulmi a tana ba da ma'anar gaugawa cikin bin umarni da Allah yi kan daga cikin masu gaugawa kenan wajen gaugawar aikata abu ba ce ka fara ba ce ka fara ba sai ta wa naziru ɗan uwar wannan magana a cikin alƙur'ani in Allah ka cewa qul in kana lirrahmani walad walad fa ana awwal abidin in har da Allah yana da ɗa ka ce musu kai ne horakon masu bauta wannan ɗa annabi har bauta kin ma'ana kenan inda kenan ha akwai shi zai fara bin wani Allah inda akwai to babu yace wa qala Musa sai salama ga Musa ya ce wa ana awudul mu'mini Musa ne kuma masu imani babu annabi Ibrahim kan ba ga nawa kai ga annabi ga sanan kai shi mako amma Musa ya ce wa ana awudul mu'mini kenan ba ana ni ba ni ne farko haka zama mu'mini ba a'a ina daga cikin farkon masu bin wannan umarnin Allah ko aiki da abubuwan Allah shi kuma na magana kenan wancan tawili ne na neman kawo wata mummunar ma'ana a magana alhali magana a ma'anan ma ba ta ɗaukar wancan magana tana ɗaukar kurin gaugawar bin umarnin Allah ne kurin kuma gashi dama kuma a ruwayoyin mafi yawa ruwayoyin ma haka suka zo wa ana awwalul muslimin sun mafi yawa akan wa ana minal muslimin an gane ko sai mu koma sama bayan ya ce la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sai allahumma antal malik Allah kai ne mai cikakken mulki la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai Allah subhanak Allah ka tsarkaka daga mana duk wata na ƙasa wa bihamdik Allah da godiya gare ka Allah ina mai godiya gare ka anta rabbi Allah kai ne ubangiji na wa ana abduk ni kuma bawa nake Allah ma'ana kai ne abun bauta ta shi ka sai shi ita ma ai la a'budu ghairak ma'anar magana ba na bautar kowa ba kai Allah zalamtu nafsi Allah ni na zalimci kaina na laihi wa ataraftu bi dhanbi ina mai hurici Allah ni mai laihi ne na yarda ni mai laihi ne Allah faghfir li dhanbi jami'a ya Allah tunda mai laihi ne Allah gafarta min zunubai na gaba daya Allah innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin Allah ba mai gafarta dhunuba in ba kai ba wahdini li ahsani al-akhlaq Allah ka shiryar da ni zuwa ga mafi kyawun hali la yahdi li ahsaniha illa anta don ba mai shiryar da mutum mai zuwa ga mafi kyawun hali sai kai Allah wasarifa anni sayyi'aha Allah ka kauda mini mugun hali na rai domin shi ma la ya sadifa anni sayyi'aha illa anta ba mu iya kauda mini mugun hali sai kai Allah labbaika wa sa'daik Allah ina mai amsa kiranka ina mai taimaka mana lamarinka nan sai ka lamba uku me ma'anar labbaika wa sa'daik yace ai ana muqimun ala ta'atika ni ina nan a tsaye a kan maka biyayya iqamata ba'ad iqama yau tsayuwa ban tsama na ina nan da'in kullum ina kan bauta ka Allah min alabba bil maqam asalan kalmar at'alabba wani idan man idan wani ya zamna ta'alabba bil maqam idza aqama fi shi ne ma'ana alabba bil maqam wani ya zamna kenan kana nan me ma'anar wasa'adai ay musa'adatu li amrika ba'da musa'ada taimakon duk lamarin Allah ina mai taimakawa duk lamarin kai Allah wa mutaba'atu ba'da mutaba'a lidinik alladhi ina mai biyayya bayan biyayya ga addinin da kai da shi ana magana kenan sai yake cewa wal khairu kulluhu fi yadayk ya Allah dukkan alkhairi a hannunka Allah wa sharru laysa ilayka ba a dangana sharri zuwa gare ka ya Allah nan sai kawo wata falsafa ta malamai cewa ai la yunsabu sharru ila Allah ta'ala ai ma'ana ba a dangana sharri zuwa ga Allah mai girma da buwaya li'annahu laysa fi fi'lihi ta'ala sharr domin a aikin Allah babu sharri bal af'alu azza wa jal kulluha khair dukkan ayyukan Allah duk alkhairi ne li'annaha da'iratun bainal adal wal fadal wal hikima duk aikin Allah iyakai da kawa ne tsakanin adalci da wata fadala ta Allah da wata hikima ta Allah da ya sa yayin wannan abun da kai a ganin ka sharri ne amma akwai wata hikima ta Allah da ya sa abun yace wa kulluhu khairu la sharafi lakin aikin Allah duk alkhairi ne babu sharri wa sharru innama sara sharran لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى أنكر هاي شر شر دن ينكي وشي رشن علاقة شتاء الله أوجن كني أما أوجن الله أكو دليلي أكو حكمة هكا دن لك وانا بين سماني هاتي وانا شر يسمش قال ابن القيم رحمه الله وانا شو بين ابن القيم سيكتشا هو سبحانه خالق الخير والشر أسلي Allah mai girma da buwaya ba abin da yake wakana ba uzun da shi ko ba abin da halitta bane ba da sharrin da alherin duka iya daga cikin halitta abin da Allah ya halitta fa sharru fi ba'd makhluqati la fi khalqi wa fi'li ana sharri ana samun sharri cikin wasu daga cikin halittun shi amma ba cikin aikin halittar Allah da ya ba ko cikin aikin Allah anan ba maganar sharri wa li hadha tanazzaha subhanahu an zulmin lazi haƙiƙatu wata ushe fi gar mahalli shi yasa Allah ya tsarkaka daga zalunci wani asalin zalunci hakika ne shi ai je abu a wurin da bai dace ba shi zalunci fa idza wudi'a fi mahallihi lam yakun sharran an aka je abu a wurin shi ba sharri bane ba yanzu misali barawo ya sata akan kina ne kashi yadda ya sami amma ga al'umma ha ya dina Allah ci gaba ce ba ƙara an yi maganin barayi ko amma shi aka ce mai gari da wurin shi kaga shi yar zalu sharhi a wurin shi da da zani amma wannan hikima ce ta Allah yin hakan shi ne alkhairi a wani bangare yace qul halaqahu lahu wa fa'ala wa fi'lu khairun bashar halittar Allah je amma aikin Allah babu sharri to fa innal khalaqa wal fi'l kan bihi subhanahu wa ta'ala domin dukkan wata halitta da wani aiki Allah shi ke kula da shi da komi wa sharru yastahilu qiyamuhu wa tasafi bihi sharri ana kore sharri da ce Allah ya sifata Allah da wani aiki na sharri wa ma kana fil makhluq min sharrin fali adam idafatihi wa nasabatihi ilayhi yace ana samun sharri a cikin halittun Allah saboda ana kiran sharri dan ba a dangana ma Allah wannan mugun aiki yace wal fil wal khalq yudafa ila ma'ana ce aiki kaza a ce Allah shi mahalicin komi shi mai yin komi yace wa tamama hadal basar khatir kaji ta alfada cewa ka ya ce cikar wannan bincike mai haɗari falsafa ce ta kwan lokacin sha wahala kwan ta bakan kawala sai ka diba cikin shawar ilil alilu da cikin misalin kadar wal kadar can zaka ga cikin bayani a takaice dai ma'ana ba a dangana ma Allah sharri saboda ladabi kuma ba a da sharri iya zama sharri a kai a wajen wanda abin ya samani amma a hakikan Allah ya yi kan wata hikima da fadala da adalci ko da tsayanin ka huta hecai wani mahadi man hadait ya Allah wanda yake shiryayye Allah wanda kai ka shirye da shi ce wani mahadi man hadait shiryayye wanda ka shirye da shi Allah ana bika wa ilaik Allah da kai nake dogara kuma zuwa gare ka dukkan lamarina lamanja ba wata matsirata da za a je a tsira wala marji aminka ba inda za a je a laɗe a guje maka illa ilaka dole a koma gare ka Allah dole ba ka wurin zuwa tabarakata ya Allah ka girmama wa alkhairanka sun yawaita wata alad Allah ka ɗaukaka astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ina neman gafararka ina mai komawa zuwa gare ka wannan addu'a ce ta bude sallah sai ta wa kana yaqulu fil farad wal nafl wannan aro da makaranta annabi yana ta afarilla yana yin ta anafila kaji amma ko tsawo amma ta halitta ko da ayita to zancen ku ake kwana magana ma abin da kai zancen ku ba yanzu wannan shine dai ciki dama ce aka maka addu'o'i daban-daban wanda kai wannan kai wancan musa annabi ya karanta araf sallah ta zama garba gaba ɗaya ma wani lokaci araf da karanta a magarba a araf kenan watan aka yi ba lahi bane watan aka yi duk da ya hana a tsananta ku amma watan da suna da ba ka yi ba lahi bane ba an san kuma ya hana a tsawaita da yawa ko amma akwai ba shar'antawa da ya shar'anta aka yi wani wuce aka ba zai wani ba kuma kalma kullum astaghfiruka wa istighfar da tauba kusan suna zawwa kuma sukan rabu wuri sukan haɗu sukan rabu asalin a tauba mutum laihi ne Allah yana da hudud to tilka hududullah Allah ya sama bare ya sama iyaka nan ga misali ga zina ga shan giya ga ƙarya ga niwani ga saka Allah ya samu haddi kaka tsallaka kai kaka tsallaka wani abu ka je ka aikata wani abu cikin abin da aka haramta maka shine hududullah wannan iyakar da Allah kaka tsallaka shaidan ya ka iya rinjayarka sai ka tsallaka iyaka ka je ka aikata abin da aka hana ka to me ta bai tubu taubatan yanzu wannan tsallaka da kai na iyaka me ya taubata a ruju shi a tauba a ruju na dawo na tsaya inda aka ce in tsaya wannan iyaka da tsallaka na lahi na dawo shi a ruju na dawo inda aka ce in tsaya to cikin gamu domin kenan limitin zai laihi ya dawo amma ya banna yi a sigafari neman allah wannan laifin da kai kama karshe shi ne kalmar sigafari a da haka ke musu rabuwa suna domin dole aka tauba a sa sigafari ya kai tuba ka nadama ka abin da wuce kuma ka koma ba shi ne kai kusan suna kai tare wani lokaci ana ka kowane wajen kowane lokaci shi ne a tauba na aruju na dawo daga taka dokar Allah na fasa na zo na tsaya inda Allah ce tsaya sai ta yi misluhu irin wannan addu'a da ya kawo wadda muka ambata a baya a mace duna ƙauluhu an tarabbi wa ana abduk ayyan kadiba nan da ya kamo tun daga hede ya zo la'ilaha illa an ta subhanaka wa bihamdik to akwai bakin nan a wata ruwaya ka gane shi zai ce maka banda an taurabi wa an abu ke tun daga subhanaka wa bihamdika ɗaya ce amma ga abin za ka ƙara kidan ka zo bakin kurin wajen ta wajihi zai fata da samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأن أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك هيك لنا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك باكينا كده هيك أنا كورا باكين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنا لك أقول كنا باب ثورة باب أنت وأنا عبدك أما باكينا كم تاي دون ثورة كنا نكسر بابوس a wata hanya daban da wani makaranta bakin subhanaka bi hamdika zaka ga magana kenan an gane ko sai domin anan an gade ba me yake ce karin da yi a karin Allahumma ne Allahumma antal malik wanda dai anan ya gabata da kawo subhanaka bi hamdika bakin nan kai ka tsakura kenan bayan arba'in da biyu ana duka ma gane ko yace mislu irin wannan da ta gabata tun daga farko ila kauli wa ana wa ana awwalul muslimin can da kuma can baya he wanzi ke sauran haka bursu daga bakin wa ana awwalul muslimin he ka kara Allahu hadini ya asan akhlaq wa asan a'mal la yahdi li asan ya illa anta wa qini sayyi'al akhlaq wal a'mal la yaqi sayyi'aha illa anta sai ka koma can ba don ya maka gyara abin ne ba ya kama da shi kamar ta yi bane ba sai ka koma can da in dai ga maka sai ka karin da ya kawo kun gane ko yanzu can ka kama kasa wani aure musulmi sauran da kasa baka baka baka basu alamu an antar malik ya tsallake ya ka zo nan allahu hadini da asan akhlaq wa asan a'mal la yahdi li asan ya illa anta wa qini sayyi'al akhlaq wal a'mal la yahdi sayyi'a illa anta ma'anar da ya sanar magana da gudu kusan mun karanta ma'anar magana dai allahumma hadini allah ka shirye da ni li asan akhlaq mahi kyawun halaye wa asan amal zuwa ga mahi kyawun ayyuka la ya haji li asaniya illa anta ba mai shirya tsuwa zuwa ga mai kyawun halaye ko kyawun aiki sai kai waqini sayyi'aha waqini sayyi'al akhlaq wal a'mal Allah ka kare mini mummunan hali haka da mummunan aiki la yaqi sayyi'aha illa an ba mai kare mutum daga mugun aiki ko hali sai kai Allah shikenan yanzu kuma ga wata yanzu kenan kaga yama daya biyu uku hudu yanzu kuma ga ta biyar ya ce ga ta ɗanar ta ilguntuwa ga jera ke so ba hannaka Allahunmu wa bihamdik wata baraka sumuk wata ala jadduk wa la'ilaha gairuk wannan bayan kadunan wanayensu ne bayan an yi Allahu akabar kahin a fara karatun sallah da ya kayi maka wannan tabiya sai ya ce maka وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد mahi kyawan mahi soyuwar zance a wajen Allah abinda zai da Allah ya so bawa ya ce subhanaka allahumma kuma sama watan ta sama kenan wannan ta ba subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ya ishara ne kama kama kama kana fadalan wannan addu'a da ya ambata maka ta subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sumuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ga fadarata annabi ya ce mai soyi wani zance a wajen Allah wannan addu'a ha subhanaka ya Allah ka tsarkaka wani kula ta subhanallah subhanaka za kaman ka tsarkaka duk wani abu da Allah yake da mana kamata ka wanke Allah ka tsarki Allah duk abin da zai duk abin da kasa ka wanke Allah daga dukkan wata kasa daga cikin shin subhanaka wanke Allah Allah ka kaka daga dukkan wata kasa shin subhanaka Allahumma ya Allah shi mana Allahumma ka ya Allah shi Allahumma ya Allah ya Allah wa bihamdika ina mai godiya gare ka Allah wa tabaraka sumuka girmanka ya dauka girmanka ya daukaka wata aljaduk girmanka mana sunanka ya ɗaukaka kuma wata aljaduk girmanka ya ɗaukaka la ilaha gairu babu abin bauta da gaskiya sai kai wa misluhu irin wannan addu'a a matonin iya yin wannan addu'a a sallar dare bayan ya subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk sai ce la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا سي هركرة سيتي لوكتي يا أبو الله كم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Salamu alaikum. Cikin ‘yan uwa da Allah wanda suka zo masallaci masu injina, to akwai wanda aka ba kati ta soja. Kenan kowane ya leka katin shi da aka ba da maimakon shi sojin zai ba da kati ne zai fita sai ya ba da kati ta tasu da soja. Kenan kowane ya leka kenan ta soja ce sai ya kawo sai a kashe
kaiwa